محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu tashi darasi na goma sha biyu a cikin karatunmu na marafi su'ud na turul wurud ala marafi su'ud har yanzu muna cikin a aksam na aksam wato kasa-kasa na alhukumul taklifi ko ai alhukumul wad'i alhukumul wad'i wancan satin mun yi Allah mun yi me muka karanta wancan satin yawa al-ijza'u mun yi al-ijza'u ya mun yi al'ijiza wasihatu wal fasad ko mun yi asihatu wal fasad al-sihatu wal butlan da kuma saƙanin imam abu hanifa wajen alfasid wal batil na to yau za mu tashi fi'ilul ibadati ko bismillah waye zai karanta mana abin nan baya nan a malam kabiru ya ya koma makaranta je to malam mustafa bismillah kuma sabul awwal dama na'am
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فعل العبادة بوقت عيننا شرعا لها باسم الأداء كونها نعم فعل العبادة أيكة إبادة بوقت عين شرعا ألوكة الباطنة للملابسة ألوكة ألوكة عين لأك أينا شيء شرعا شرعا شيء لها باسم الأداء قرنا شرعا لها بوقت عين shar'an laha laha inna muta'allim bi uyyina a lokacin da aka ayyana a gare ta al-damir yaudu ila madha ila al-ibada ila al-ibada a lokacin da aka ayyana gare ta ga ibada bismil ada'i qurina to an yi an yi qiranin sa an gwama shi da sunan al-ada wato an ba shi sunan al-ada sai kawo da da qiran dan ya zama to kan cewar baitul yamin wato ma'ana wato aikata ibada kunga wannan ya nuna cewar al'ada la yakunu illa fil ibada amma fil mu'amalat babu zancen ada kamar alal misali a za a ce wannan cinikin adadi ne ko kazadi ne ko kuma wannan biyar amanar da kai bashin da kaje ka biya in ka biya shi ka biya ada'an ko kaba'an haka ba za a faɗa wannan yana da alaƙa da ibada ne shi ne ya ce al'ada shi ne aikata ibada a lokacin da aka ayyana shi gare ta da ibada a shari'a wani ya nuna kan cewa ta yin ayyana lokutan wakatan lokutan ayyukan ibada shari'a ce take na'am shafin الأداء في اللغة al'ada'u fil lugha abinda ake ce ma al'ada'u a lugar larabci دفع الحق دفع الحق المطالب به shine bayar da haƙƙin da ake bibiyan mutum a kansa al'ada wato addaituhu malahu na ba shi kudinsa addaha sadaqaha ya ba ta sadakinta na'am وفي الاصطلاح a هو fi isti- a- a istilahin usulul fiqh kuwa إيقاع العبادة shine aiwatar ai afkar da ibada fi waqtiha a cikin lokacinta المعين لها wanda aka ayyana shi gare ta شرعا لمصلحة الش- a shari'a مصلحة اشتمل عليها الوقت domin wata maslaha istamala alaiha alwaqt wanda lokacin wato a- domin maslaha da lokacin ya kunshi shi wannan shine tarihin al-imam al-qarafi na al'ada wannan da ya kawo shi a haka tarihin imam al-qarafi duk da yake a cikin baitin bai yi ishara ga al-maslahatin istamala alaiha al-waqt domin maslaha da lokaci ya kunshe shi wannan ya nuna kan cewar wato maslahar dole maslahar tana da alaƙa da maslahar tana da alaƙa da lokaci wato karafi yana da dukka ƙalar karafi fi tambaye a cikin tambaye hulfusul fi ta'rifil ada yace wa huwa iqa'ul ibadati fi waqtiha al-mu'ayyan laha shar'an wato aiwatar da ibada a cikin lokacin da aka ayyana ta da aka ayyana shi gare ta a shari'ance li maslahatin ishtamalat alaiha alwaqt saboda maslaha da lokacin ya kunshe shi wato saboda maslaha maslaha tana da alaka da lokacin a cikin wannan maganar akwai dukka a cikin yanzu bari ku ga bayani dai yace fa qawluna fi waqtiha ihtirazan min alqada kuma wannan shine alqada ta yi ibada ba a lokacin ta ba bayan lokacin ta ya kare wa qawluna shar'an ihtirazan min al-urf da muka ce a shari'ance dan kada ya zama to lokacin a al'adance ne aka ce gashi lokacin yin ta a al'adance gashi lokacin yin ta amma a al'alar misali mutum ya dauka kan cewa lokacin sallah a zahar karfe 3 saboda haka wanda ya sallah bayan nan qara'i saboda wannan aya al'ada ce take karfe ɗaya ko amma ba shari'a ce take dole sai a karfe ɗaya ba ita shari'a akwai lokacin da ta kai saboda haka a al-mu'ayyan laha shar'an ba urfan ba lokacin da aka shar'anta shi a shari'a lokacin da aka ayyana shi a shari'ance yace wa qawluna ishtamala alaiha al-waqt da muka ce kuma wato saboda maslaha da lokacin ya kunshe ta احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت dan a fitar da aiwatar da ibada a lokacin da aka ayyana shi domin maslahar shi wanda aka umarce shi ba don maslahar lokacin ba abin da yake nufi da wani yace kama idan kunna al'amru lil fawr fa innahu yata'ayyanu az-zaman alladhi yali wurud al-amr idan aka ce al'amuru lil fawr dole ka yi shi yanzu a cikin wato ana buƙatar gaggautawa wajen aiki to wannan yana ayyana lokacin da yake bibiyan zuwan umarni daga umarnin ya zo mutum ya yi shi wala nasifu bi kaunihi ada'an fi waqtihi wala qada'an ba'da waqtihi wajen al'amuru idan ya zama tolin fawr ne ba a sifanta shi da kanci yanzu kamar abinda aka yanzu kamar an ce al'amuru lil fawr wajen hajji to da haka idan mutum ya yi shi kaga ba za a siffanta shi da kan cewa ya yi shi a la'an ko kaza ba ko ba haka ba tunda wannan maslahar hajji din da aka ce lil faul ai tana da alaka da al-ma'mur kai da aka umarce ka ake dan maslahar ka ba dan maslahar lokaci ba wa kaman badara li izalati munkar kamar wanda ya gaggawa wajen kawar da munkari ana yin munkari ne kawar da shi au in ƙadi gari ko yi gaggawa wajen tsirtar da wanda yake nema ya nutse a cikin ruwa fa'innal maslaha ta huna fi nafsin inqad maslahar anan fitar da shi daga cikin wannan halakar shi ne ko sawa'un kana fi hadha zaman aw fi ghairi ko a lokacin ne ko ba wannan sama saboda haka kaga wannan shi ma yayi ibada a lokacin da aka ayyana a shari'a amma ba don maslahar lokacin ba don maslahar shi aikin da aka ce aiki ko ba haka ba yanzu a misali ai shari'a ta ayyana lokaci na tsirtar da mutum daga halaka ko shi ne kaka bashi ya halaka saboda ka kaga tsirtar da mutum ba ibada ba ne to ka tsirtar da shi daga cikin halaka a lokacin da shari'a ta ayyana shi shine a lokacin kaka bashi ya halaka amma ta ayyana shi ga maslahar shi wanda za a tsirtar ga maslahar tsirtarwar ba maslahar lokacin ba saboda haka yanzu tsirtar wato kwato mutumin da yake neman ya nutse ba a sifanta shi da cewa a da ko kaba kaga dukkan karafi ko saboda inda an ka inda ka ce fi waqtiha al-mu'ayyan laha shar'an kawai ka tsaya a nan to duk wa'annan za su shiga ba inqadul gharib zai shiga ciki yin hajji lil fawr zai shiga ciki yin sallah a farkon lokacinta zai shiga ciki bayan a ƙarshen lokacin ba za a sifanta shi da cewa ka ba shi yasa sai ya kawo wannan li maslahatin istamala alaiha al-waqt ta Allah ya kama Allah ya saka musu da alkhairi eh duk ayyukan ibada su kaɗai za su shiga ayyukan ibada su kaɗai za su shiga dangane da ta'ayyinul awqat alqarafi ya ci gaba da yace wa amma ta'ayyinu awqatil ibadat amma abin da yake da alaka da ayyana lokutan ibada inda mun ce fi waqti hal mu'ayyan laha shar'an ko to wa yake ayyanawa mun ce Allah shari'a ce take ayyanawa to fa nahnu na'taqidu أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها وإن لوكشن دا أكثر يعني إبادة أكوين مصلحة أكثر إبادة أو أن لوكشن أما مصلحة أما مصلحة ربما سنتبع نيسا الله يتي مي صلى أظهر لوكشن زوال هو لوكشن ينا امتدادي هل لوكشن ذل كل شيء مثله أكوين مصلحة أكثر تند الله يتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا haga ya nuna kan cewa da ya shar'anta lokacin nan ya ce mawukotar akwai maslaha domin Allah ya tsarkaka ga barin wasa ba abin da Allah zai yi akwai hikima a ciki sai dai mu ba mu san ba ba mu sani ba mu san me maslahar ba tunda ba mu san me maslahar ba ba za mu yi kiyasi a kanta ka'idar sanin wannan shine cewar takdira na lokuta a cikin shari'a kiyasi baya shigar su domin kiyasi za ka yi kiyasi ne in ka san illa ko to a kanan ka san illa san illa ba na'am wa hakada kullu ta'abbudi haka nan dukkan aikin ibada ma'anahu anna la na'lamu maslahatahu ma'anar ta bamu san maslahar ba ne la annahu laysa fihi maslaha ba wai babu maslaha a cikin sa bane far'an li qa'idati shar'i fi adatihi fi ri'ayati masalih al-ibadi ala sabili ala sabili at-tafaddul don mu tafi da ƙa'idar nan da aka ce dukkan abin da ya zo a cikin shari'a ya zo ne domin maslahar bayi ta fuskar falala da Allah yake yi to wani abu wannan ƙa'ida ce fardiya ma'ana ba ta aka suna a ko ina ka samu wani umarni na Allah akwai maslaha a ciki sai dai idan ba mu gane me maslahar ba to sai mu ce wannan ta'abbu Allah ya sanya mu doka akan wannan ne faqad talakhas أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وهذا يعني أنه كان شوى أي لوكشي وجرب أبن أكشي أيش على الفور domin tabbatar da maslahar al-ma'mur bi shi wanda aka umarci shi kamar yin sallah a farkon lokaci dan maslahar wanda ne domin ta fi sallah a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci ko saboda hadisin as-salatu li waqtiha amma ba yana da alaka da cewar a farkon lokacin yana da wata maslaha wadda take ba ta a ƙarshen lokacin ba da shi aiwatar da aiki domin yanzu kamar misali mutumin da mutumin da ya bacci sai ya tashi a tsakiyar lokaci yana tashi sai ya mubadara ya yi sallah al'amru lil fawr a haƙƙinsa ya tabbatar da wannan maslaha ko bai tabbatar ba ya tabbatar in ku da mun ce yana da alaka da farkon lokacin ne kaga ya kubce masa haka zalika wanda ya musulunta yana musulunta a tsakiyar lokaci sai ya mubadara yin sallah kaga ya riski wannan maslaha ta fauriya amma inda mun ce alfauriya din tana da alaka da ainihin lokacin ne sai a ce to shi wanda ya musulunta a tsakiyar lokaci zancen fauriya da falalarta ta kubce masa وفي العبادات لمصلحة في الوقت أما وجن أيك إبادة هو سبب مصلحة يعني أجل لوكشن يعني الفوريات لمصلحة في المأمور أما العبادات لمصلحة في الوقت قال في الشرح قولي إذا قلنا الأمر للقول فإنه يتعين الزمان الذي يليه بالأمر ليس كذلك بل قا- بل قال القاضي أبو بكر لابد من من زمانه لسماء الصيغة أنه يجب فعل العبادة أي فعل كلها فالعقول لا تصف بالأذى نعم
وكونه بفعل بعض يحصل يعاضد المقصد هو المعول وكونه بفعل بعض يحصل لآضد النص هو المعول kasancewar shi al'ada kaunuhu bi fi'li ba'din yahsulu kasancewarsa yahsulu yana samuwa bi fi'li ba'din da aikata wani aiki wani sashi na aikin ibada bi azidin nafsi saboda a a abin da yake karfafa saboda nafsi da yake karfafa shi huwal mu'awwal shine abin dogaro wato ba sai kayi ta gabaki ɗaya ba sannan za a ce kayi ada ko da ka yi ba'adu da ibada a cikin lokacin na iya sifanta ta da al'ada na karbi shirin يعني هو الأداء wato shi al'ada'u ya sulu yana samuwa da fi'ilil ba'adu da aikata sashin ibada a cikin lokacin
وفعل بعض آخر ko da an aikata sauran sashin harijal waqt a wajen lokacin to ga misali nan zai kawo mana Mhm.
كمن أدرك ركعة من الصلاة kamar wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah كلها أداء to dukkaninta ya same ta a da ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah Mm, ko man adraka ruku faqad adraka as-salah
وقوله لعاضد النص fadin sa da yace li'adidin nass da wato nassi mai karfafawa ay lin nass al-adid da nassi wanda yake mai karfafawa قوي al-muqawwi li hada mai karfafa wannan shine bayyana maka ma'anar adid ay al-muqawwi وقوله صلى الله shine عليه fadin sa sallallahu alaihi wasallam وسلم أدرك ركعة من الصلاة wanda ya- ya samu raka'a ɗaya daga cikin sallah فقد أدرك to ya samu sallah na muttafaqun alayhi ko
قيل البعض قضاء قضاء قضاء والبعض to akwai qaulus sani akan wannan mas'ala mun ga alqaulul awwal shine wanda ya riski sashin ibada ya riske ta gabaki daya a cikin wani lokaci to wadan alqaulus sani kuma yace alba'du qada wal ba'du ada sashi ramuwa ne sashi kuma ada Mm.
وقيل كلها قضاء wani kuma kaulin yace kulluha qaba dukkaninta ma qaba'i ne
وهما مقابلان للصحيح wa huma muqabilani lis sahih wayannan maganganu sun yi hannun riga da magana sahihiya bi ma'ana kenan ba daidai ba ne sun ci karo eh Mm.
قيل ما في وقته أداء wa qila ma fi waqtihi ada'u wa ma yakunu kharijan qada'u wajen ta'rifin qada an kawo wani kaulin shine ma fi waqtihi ada'u abinda aka yi a cikin lokacinsa shine ada wa ma yakunu kharijan qada'u wanda kuma ya aka yi shi a wajen lokaci qada ba tare da tafsiri akan lokaci din ba a wannan yake tasawuru rubani a a ina ganin zai kyau mu karanta zai kyau mu karanta wannan na shirin gudun ba ku da shi ko? Bari ta fara gina. to bari in karanta mana a yani wannan wakila ma fi waqtihi ada'u wa ma yakunu kharijan qada'u yani anna suhnun آه، الإمام سهنون أحمد بن آه، آه، آه، أحمد بن محمد البلوي القيرواني البرزلي المالكي آه، شيني تارا عفوا حلول أبو سعيد عبد السلام ابن سعيد سحنون ابن سعيد ابن حبيب التنوخي الفقيه المالكي سحنون يتي ما صلي في في- من الصلاة في الوقت فهو أداء abinda duk aka sallata na sallah a cikin lokaci to ada wa ma sulliya ba'dahu qada abinda kuma aka sallata bayan lokacin qada shine wannan alƙawarin sani din ba'dahu qada wa ba'dahu ada to raka idan mutum ya zo karshen lokacin sallah sai ya samu raka a ɗaya a cikin lokaci to wannan raka ɗayan ita ce ada sauran rakoyin kuma qada ne saboda haka fi nafsul waqt sallah ta zamanto babu ha ada wa babu ha qada بناء على أنها من قبيل الكلية لا من قبيل الكل المبني عليه القولان السابقان سابقا وإذا صلى تكنا صلى ذا أشي متى كل شيء سبو ده لا تتصور بغي وأشي أحسان جزئي بس كوكو كلية إيه مم؟ لا تتجزأ ne to wani wajen tasawurin to ne zai karfafa mana ɗaya da cikin ma'anoni mene ne hadisi wannan hadisi man adraka salafa man adraka raka shi yasa ayi ce li'adil qawl wa li'adil nafs nafsi ya karfafa wannan yani sallah la yumkin an yutasawwar akan cewar da da asta to amma ga wani farki zai kawo wa yanbani ala al-khilaf hukmu man sallat raka'atan وغربت الشمس فحابت mace ce ta tada sallah ta kulla raka'a daya sai rana ta fadi sai kuma haila ta zo mata tana cikin wannan sallah an fahimci suran matsalar ta yi kabbara ta fara sallah ta yi raka'a daya in ka ta samu sallah a zahara cikin lokaci sai haila ta zo mata ya za ki da wannan sallah mun san dai ba ta ci gaba da sallah ba za ta rika ko ba haka ba to in ta riski raka'a ta riski sallah ke ba ko ba za ta rama ba A- a- a- in ta riski raka'a ta riski sallah ba za ta rama wannan sallah ba idan muka ce a da ne idan ko muka ce ba abu ha a da ba abu ha ka ba kaga ta nan kenan bayan ta yi sarki sai ta rama wannan sallah dan ta riski lokacin da ta yi sake har ta fita saboda haka tana kanta to wanne ne a faɗin farko wannan raka a ɗaya ta isa shi ke nan ta samu ibada ya ce fa'ala annaha kullaha fa'ala an fa'ala annaha kullaha ada'un la tubda tilka as-salah li'annaha habat fi waqti ada'iha ko وعلى أن بعضها قضاء تقضيها إذ لم تحب إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها to kun gani kun ga sabanin yana da farki ke kun san wani sabanin aka kawai yake sai dai a a surar tashi wasu kwakwalwa ne amma wani sabanin yana da farki wajen fasawa قاله في الت- قال في التكميل عشان تكميلنا قواعد الفقهية عليهما القبال من قد صلتي ذات شيء أي آ- آ- أي ركعة فغرب آ- آ- آ- آ- آ- فغربت فحاضت وينبني على الخلاف أيضا جواز الابتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت ga wata matsalar wadda yake cema akan wannan khilafin ويبقى جواز الابتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت على تشنين ابتداء الإمام أتكين صورا صلى بعد خروج الوقت بعد الوقت يتي وأجر ال- وأجر الابتداء و- وأجر ال- وأجر الابتداء بعدما خرج وأجر الابتداء بعدما خرج وقت الضرورة على ذا لا حرج فعلى أنها أداء لا يصح الابتداء به لأن المأموم قاضي والإمام مؤدي wannan akan matsalar ce wadda ita kanta khilaf ce mutum hal ya juzul ibtida'ul alqadi bil mu'di bil mu'addi wato mutum ne ya zo zai yi sallah ya zo ya shiga zai ibtida'i da liman shi liman ya samu sallar raka a farko a cikin lokaci sauran kuma sai rana ta faɗi sai wani ya zo zai ibtida'i da shi amma bayan faɗuwar rana kaga shi bayan faɗuwar rana me yake yi qaza'i yake ko ada'i yake shi mamum din qaza'i yake ko to amma limamin sa ada'i yake ko qaza'i yake a bisa qaulul awwal ada'i yake a bisa qaulul thani qaza'i yake ba ga wannan ma fara'i ne ba amma wannan sai akan matsalar da mu ba akan ta muke ba ko akan abin da ne muka rinda yawancin karatu tukan cewa ita sallah niyyar niyyar liman da niyyar ikhtilaf a cikin niyyar ta liman da mamu ba ta hana yin sallah ba ta hana ikhtilaf yace li anna al ma'mum qadin wal imam muaddi wal musawatu fil ada'i wal qada'i wajiba wa ala anna ar rak'ata al akhira qada'un yasihhu wa yanwi qada' wa ahra ala al qawl al awwal al qa'il innaha kullaha qada' والمذهب كما في الحطاب عند قوله والكل أداء أن نية الأداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى ونقل خليل في التوضيح عن سند وابن عطاء وابن عطاء الله أنهما قالا لا نعرف خلافا في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة ونقل أن الباجي خرج قولا بعدم الإجزاء فيهما من قولهم بعدم الإجزاء في مسألة صوم الأصيل على أن التخريج المذكور بحث بحث بحث فيه في التوضيح باحتمال أن سبب عدم الإجزاء في مسألة الأسير أن رمضان عام ولا يكون قضاء عن رمضان عام قبله لأن الأداء لا ينوب عن القضاء بدليل أنه بجزئه بدليل أنه يجزئه اتفاقا إذا تبين أنه صام بعد ما أنه صام ما بعد رمضان كما في ابن الحاج قاله شيخنا البناني عند قوله أو الأداء أو ضده lalle shi yasa wannan shi yasa Sheikh Al-Amin ya cire wannan saboda farki ne wanda yake na sabanin abin nan din mataba ne wanda yake sun yi ta maganganu akai wanda yake kuma da yawa mutane ba za su kasance tare da su ba na'am almuhim kun gane dai cewar sabanin yana da karfi tunda yana da farki kuma wanda ya saba din ba karamin malami bane suhnun ne almajirin ibn al-qasim na'am saboda shi ai shine cewar ita sallah ita sallah min qabilin min qabilin kulliya la min qabilin kull eh to babu nafsi sai dai ka san irin wannan istiqrar eh shi ne eh bai kawo wani nasi eh ba ba shi da nasi amma ba zai ba zai kore cewa wata kila shi yana da tasau yana da wata ka'ida wanda yake a shi shi ta ina tambaye ku nace shi ita sallah kullu ce ko kulliya ce kaga a zahir kullu ce yanzu alal misali idan da kamar a ce ba za ba za a iya cewa in dai da kamar wannan abin da suke faɗa a idan sallar mutum ta ɓaci in alwalar mutum ta ɓaci ba cikin sallah idan sallah kulliya ce shikenan in ya fita je sallama in ya dawo sai ya bina'i ko inda wacce ya yi ta daidai da alwalar ta da ta da komai amma matsalar ba ijma'i ba ce ko ba akwai sabani matsalar mutum yana cikin sallah sai alwalarsa ta kare idan alwalarsa ta kare in ya fita je sake alwala idan ya zo zai gina ne a kan wancan sallar ko ka zai sake sabuwar sallah ne zai sake sabuwar sallah ijma'an ko ka akwai sabani eh ba mamun eh eh to ai haɓo ba ni kare alwala abu ba kare alwala ba ne wannan alwala ta kare ko musamman in kuka duba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta sahih bukhari satin da ya wuce idan ashkala ahadukum shay wa idan wajada ahadukum fi batnihi shay fa ashkala alayhi fa kharaja minhu shay'un am la fala ya fala ya a wata riwaya fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida al-insiraf daga cikin sallah menene insiraf sallah mai wa ta daga cikin sallah ta daga cikin sallah kasancewar mutum zai fita ne ma kawai daga cikin sallah yansar ga wanda kace babu sallah eh to ai shi din ne wai wai da muna nema mai musu hujja ne idan akwai idan idan mahallin ijma'i mahallin ijma'i ne ta ga ya karfafa su a cikin ya da ƙara rauna na kaulin su su ne cewa sallah kullu ce ba zai wuce zaman to juzu ba shi yasa din ma ai wannan kaidar da ka faɗa bisa wannan la'akari da cewa sallah kullu ce shi yasa ta sharɗanta tsarki ibtida'an wa dawama wato alkul shine wanda yake laifi sauwar minhu a jira kulliya kuwa wato majmu'a ne na juz'ai ita ce alkulliya a jira juz'i juz'i suka haɗu suka mayar da wannan abin ya zama to kulli mumkin za a za ka ɗaukar sa haka kowanne ka ga shi ya inganta in ba ka samu wannan ba bai nuna kan cewa ba ka samu shi in ka samu wani juz'i da mantik ce ai mantik ce suka kawo eh amma ka san shi mantik yawanci abu ne wanda yake hakika yani hadda yadda kwakwalwa take tunanin abubuwan ba lalle ya zama dukkan cewa an faɗi mustalahat din ba su mantik abinda suka zo suka yi abinda dai kowane mai hankali yake tunani ne sai suka ba shi suna tunanin wanda kake yi a koyiyan ba tare da kai tunanin me kake yi ba sai suka zo suka yi karatun tunanin naka ta ai da kake tunanin haka ga abin da kake yi shine iyakar abin da mantik ne ke alaikum salam na amma fata kun fa a cin mu wannan da bane wannan ai dama dole ne wancan hadisin ba ma a garkun fasallu ma fata kun fa a cin mu amma wannan abin da ya sa aka faɗi wannan don kar ka ɗauka idan ka zo ka sami liman duk abin da kai shi ke ya ɗauke maka sauran kamar yadda yake ɗauke maka yanzu ka zo ka sami liman a cikin ruku'u ka shiga cikin ruku'u karatun da tsayuwa da karatun fatiha sai ka rama ba ya ɗauke maka ba to kar ka ɗauka kan cewa hatta in raka a biyu ne masu bari in ka samu biyu ya ɗauke maka biyu ka sha na'am
وقلنا قد شرعا
walwaktu abinda ake ce ma lokacin ibada ma kaddarahu man shara'a abinda wanda ya kafa shari'a ya kaddara shi wato kina yanda kan cewa lokacin shari'a ai lokacin ibada daga shari'i ne ya fi baya shi kansa ma kaddarahu abinda ma kaddarahu man shara'a man shara'a shine fa'il din wanda ya kafa shari'a wanda yake wato wanda yake bada shari'a ya kaddara shi ma'anar takdir wato ya auna shi ya auna shi ya sanya shi kan cewa ga iyakarsa min zamanin na zamani na zamani a shine a zaman shine wato lokaci din da dai ma'anar su da lokacin da ake aiwatar da ibada mudayyiqan hala kaunihi akwai daga cikin lokaci ina wanda yake mubayyin wanda aka takura shi muwassa akwai kuma wanda yake muwassa an yalwata shi wato ya nuna maka kan cewa a cikin shari'a lokaci iri biyu ne akwai alwaktul mubayyan akwai alwaktul muwassa wani lokaci sukan ce masa alwajibul mubayyan wal wajibul muwassa wajibi da aka takura shi da kuma wajibi da aka yalwata na'am yana nufin cewa lokacin ibada shine zamaninta lokacinta wanda aka kaddara shi a gare ta a shari'a daidai ne ko lokaci ne muwassa'i wanda aka yalwata shi aw mudayyiqa mudayyiqa ko wanda aka takura shi
وبعضه الموسع to abin da ake nufi da alwaqtul muwassa وما يت- وما يتوسع إليه كذلك shine wanda yake yalwata shine wanda yake isa ga sama da aikata ibada wato zaka iya aikata ibadar kuma har yanzu da sauran lokaci Mm, shine yasa'u li akthar min al ibada an gane ba ka gane wato zaka yi ibada kuma ya zama to akwai sauran lokaci har har waye kamar lokacin sallah lokacin sallah na'am
كأوقات الصلوات kamar lokacin sallah والمضيق lokaci kuma wanda yake almuzayyar wanda aka takura shi وما لا يزيد على قدر ما يفعل به الإنسان shine wanda yake baya karuwa baya wato baya samu baya karuwa sama da gwargwadon abin da ake aiwatar da ibadar a ciki
كرمضان kamar wa- watan ramadan والتحقيق عن yanzu watan الوقت ramadan zai iya yiwuwa ka yi ramadan kuma akwai sauran lokaci kai wata ibadar layi ya sa kaga sa'id ibn musayyib yake cewa duk wanda ya duk wanda ya karya azumin watan ramadan guda daya ba zai rama shi ba ko ya yi ko ya yi azumin shekara da ke da ko ya azumin rayuwar da ke da don ba zai samu wannan ramadan din ba domin in wani shekarar ya dawo wani ramadan din sabo ne ka gani ya riga ya tafi matsaici ne ba za ka rama ramadan a cikin ramadan ba ba za ka yi ramadan ɗaya ka ce to wannan ranar ta ramadan ɗin yau da ta bara wata bai yi ba ba zai yi ba saboda kowace daga cikin ibadun suna da maslaha to za ku tafi za ku tafi fa koma can na'am والتحقيق أن وقت الموسع جائز عقلا وواقع شرعا وواقع شرعا. abin da yake tahqiq abin da yake wato gaskiya shine alwaqtul muwassa lokaci wanda yake an yalwata shi jaizun aflan ya halatta a same shi a hankali ma'ana kaga akwai wanda su wanda suka yi inkari cewa babu ma'ana a ce akwai waqtul muwassa in dai ibada tana da maslaha a cikin lokaci to iya kan lokacin na ci ke to shine yace wa tahqiq annahu jaizun aqlan wa waqi'un shar'an kuma ya afku a cikin shari'a
بل قيل وجوب الصلاة في أول وقت لا يؤمن مع جواز تأخيره
fa in qila idan aka ce wujubu salati fi awwalil aqf fi awwalil waqt wajibcin yin ai- wajibcin yin sallah a farkon lokaci la yuqal ma'a jawazi ta'khirihi li akhiril waqt ba zai yiwu wato a wa- wato ba za a ba za a iya fahimtar sa ba a hankali ai ba za a iya hankaltar sa ba tare da halaccin ayita zuwa ƙarshen lokaci wato wannan iradi ne yani in dai aka ce alwa- ma'anar wajibul muwassa shine a wato wajibi ne ka yi sallah a farkon lokaci amma ya halatta ka yi jinkiri zuwa ƙarshen lokaci suka ce wani aita na kudu ta yaya za a yi wajibi ya haɗu da jawabi wajibi ka yi yanzu amma ba kuma ka iya jinkirtawa zuwa ƙarshen lokaci ita wannan tuka da warwara ne shi za suka ce wata haƙiƙ annahu ja'izun aqlan to shine zai zai tauzihin wannan fa in qila in ka in aka ce wujubu salati fi awwal al-waqt wajibcin sallah a farkon lokaci la yuqal ba zai yi a ga wato ba za a hankalci wannan ba ba za a fahimta a hankali a hankali ba a fa a has- a hankalce tare da halaccin jinkirta ta zuwa ƙarshen lokaci fama ahan yace fama jaza tarkuhu fi waqt فما جاز حكمه في duk وقت abin da barinsa ya halatta a wani lokaci لا يغير كونه واجبا ba zai yi a ga- ba zai yi a fahimta a hankalce ba cewa ya zama to wajibi a cikin wannan lokaci ko ba haka ba duk da ake ya halatta a bar shi to da kace ko da ake kuma wajibi ne a yi shi
الجواب fal jawab to ga jawabi akan wannan iraq أن الصلاة واجبة بالقصة بالنسبة للوقت cewa ita sallah din wajiba ce a wata hissa a wata period a wani kaso na kaso na kashe-kashen lokacin gairi muayyana gaira muayyana ba tare da an ayyana ba a cikin wani kaso bane Hmm? kowane kaso idan kai to kai wajibi
كالأن الواجب في إنسان الكفارة kamar yadda yake wajibi a cikin abubuwan da ake wajen kafara واحد من ثلاثة أشياء ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne غير معين gaira muayyan ba a ayyana shi ba sai a ce ka fara ba wajiba ba ce an ce wanda ya rantsuwa wanda ya rantsuwa wanda ya karya rantsuwar su zai yi kafara kafaran nan ko dai ya yanka baiwa ko ya ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da miskinai goma ko ya azumi uku yanzu dan an ba da zaɓi an ce kai wannan ko wannan ko wannan sai a ce ba wajibi ba ne idan kai kowane ɗaya ka sauke wajibi idan ba kai kowane ɗaya ba za a yi maka musala ba to haka ma sallah wato sai a ce ita sallah a cikin sallar aza- daga azahar zuwa la'asar sai a ga a awa nawa ce daga azahar zuwa la'asar alal misali a ce awa biyu ce sallah za ta iya yin ta alal misali a ce sallah azahar za ta iya yin ta a cikin minti goma to da haka minti goma nawa ne a cikin awa biyu kaga tana da minti goma har guda goma sha biyu ko to a cikin wannan lokacin ko kai sallah a minti goma farko ko na biyu ko na uku ko na hudu har zuwa na sha biyu ko a wanne ka yi ka aiwatar da wajibi ba tare da ayyana kowane ɗaya amma in ba kai ba a cikin waɗannan hissoshi goma sha biyu to ba kai wajibi ba ka saba ma Allah eh ka tare yadda wajibi wannan ma'qul ko gairu ma'qul wannan bai ta hankali bai iya ɗauka. eh
أول asar li awwali wa أول eh لا تولد يا الله بعد من الزواج mm إلى أن يصير ذل كل شيء مثليه mislahu مثله mm kuma zai wani kuma na tuni zai ce da awwal eh wajen da zai gana zai hisa eh na ashara eh da rage alhisa guda Hissar ula eh ita ce amma ai a wannan aka tana magana falalai ayyul amali afdal so aka ayyul amali afdal eh wani aiki ne ya fi falala Hmm? amma wajibi ya sauka eh to na'am saboda haka kun ga wannan abin da yake so ya nuna mana shine kan cewa alwajibul muwassa a wato akwai shi kuma babu abin da ya sa shi ya saba ma hankali za a iya samun wajibul muwassa a hankalce kuma ma akwai shi a shari'ance don wani lokaci abu zai iya zamantowa ja'izun aqlan amma kuma bai zamanto waqi'un ba shar'an ya halatta ya afku amma ba a yi shi ba a shari'ance yanzu kamar alal misali a a yi a a shafi shari'ar musulunci kamar yadda aka shafe shari'ar annabi musa ko ta annabi isa wannan ya juzo aklan eh me yasa la ya juzo aklan me yasa la ya juzo aklan an yi an yi ma waɗansu an yi wata to da ka ya juzo wannan ma ai amma kuma waqi'un bi akuba gairu waqi'un shar'an bi akuba a shari'ance inda yake aklan abin da ya halatta aka yi da shi zai halatta a yi yanzu to amma saboda iradar Allah ta harata da shi ba a yi ba amma wata gidan ka samu irin su imam ibn al-qayyim sai sun nuna kan cewa ma gayar jadin shar'a ya danganta dai da irin wani lokaci gwargwadon irin hankalin nan kusa mu ana ma hankalin muna ganin jadin na'am
وضده فقد تزاوج بما تكون بيده موجبه علومنا
na'am wa bidduhu kishiyar a, al'ada shine alqada tadarukan lima a, domin riskar da abinda sabqul ladhi awjabahu qad umi qad ulima wato kubcewar abinda a, a, kubcewar a, abinda ya wajabta wa- wanda ya wajabta shi an riga an san shi wato kubcewar abinda an riga an wajabta shi abu ne wanda yake sananne kuma ya zamanto ya kubce to alqada'u shine yin sa bayan kubcewarsa na'am القضاء هو alqada'u abinda ake ce ma alqada'u a lugha إتمام الشيء itmamu shay cika abu والفراغ da karewa daga gare shi وهو الوقت ko da a lokacin sai قوله فإذا kuma idan قضيتم Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytum as-salah idan kuka cika sallah kun ga wannan ai idza atmamtum ko
فإذا قضيتم مناسككم idan kuka cika ayyukan ibada ku ta hajji
فإذا قضيت الصلاة idan aka cika sallah in aka gama sallah wannan shine ma'anar sa al-lugha wa fil istila وأقيم بالعبادة shine aikatar aiwatar da ibada كلها خارج الوقت dukkaninta a wajen lokaci المقدر لها wanda aka kaddara shi a gare ta ترى الصحيح a bisa yake abin da yake a bisa abin da yake ma'anar sahihiya في الأداء fil adayi cikin ma'anar ada في wannan حال في حال كون ذلك تداركا بشيء a cikin halin kasancewar wannan aikin tadarukan wato riskarwa ne samar da بشيء علم تقدم ما أوجب فيه saboda aka san ga abun ga abun da an riga an san wato abin da ya wajabta aikata shi ya riga ya wuce
في خصوص وقته a cikin lokacin da yake banci wannan abu
وتدارك الشيء abin da ake ce mata daruku shai الوصول riga إليه cimma wannan abu
وسيأتي بهذا زيادة في الوقت wannan ka'idar zai da ƙara bayyana zai da ƙara bayyana wannan na bari mu karanta Allah nashir guru ya ce ya ani an alƙaba'a diddul ada alƙaba'a kishiyar al'ada ne والقضاء لغة فعل الشيء كيف كان أي كتعبديا لكيش وانا أنا شيء مثل قضاء فإذا قضيت الصلاة واصطلاحا هو فعل العبادة كلها خارج الوقت أي كتعبادة ذكا أنت أو جن لوكتي المقدر لها أو أن أحد قدر متى على المشهود في الأداء أبيت معناه مشهود يتا أداء وأنت مكتشي أعطي قولي بلا أبو إنا مترنجاية da farkon hala kauni zalika alfi'lu tadarukan hal kasancewar wannan aikin cimma abinda a li shay'in ulima taqaddumu ma awjaba fi'luhu fi khusus waqti cimma abinda abinda an riga an san a- a- da aka san cewar abinda ya wajabta shi a wannan lokacin da aka keɓance shi ya riga ya kuce ya riga ya gabata wa tadaruku shay wa istidrakuhu wa idrakuhu al-wusul ilayhi قوله تداركا خرج به الصلاة المؤداة في الوقت إذا أعيدت بعده في جماعة مثلا da da ya ce tadarukan ta ga ya fitar da mutum da ya sake yin ibada amma domin neman falala kamar mutumin da ya yi sallar azahar a gida sai ya zo ya samu ana sallar azahar a cikin jam'i sai ya shiga ya yi sallah wannan sallar za a ce ƙaba'in ce ba ƙaza'i ba ce tunda ba ta daruki ba ne shi ne ma'anar fa'idar kawo a ta daru wannan i'ada ce i'ada ce to shi sa wato a waɗanda suke sharɗanta cewa wajen niyya sai ta faɗa aza'an ko kaza'an kaga wannan sun za a sa su cikin rikici yayin da mutum ya zo irin wannan niyyar yaya zai yi? shi yasa ma da aka tambayi sa'id ibn al-musayyib cewa fa innaha fa innahu fa innaha lahu nasila ita nafila ce a gare shi ƙarfi to wacce ce nafila ta farkon ko ta biyu wacce ce farilla Mm. saboda dan ya san cewar in ya zo wacce zai yi ni- ya zai yi na niyyar nafila Mm. wacce ce nafila shine sai sai ibnu sai ya ce wannan gare ka yake tsale ma Allah mana duk wanda ya dauka duk wanda ya zaba ya saka eh dan yanzu iskalin zai zo ne alal misali waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu suna zaune a gefen masallaci da su sallah asuba ba da aka yi sallah asuba kai amina ya gansu suna zaune su da su sallah ba sai ce a zo da su aka zo da su suna jikin suna rawa ya ce me yasa muku sallah tare da mu kuma musulmi bane ya ce ai mun yi sallah a masaukin mu idan muka zo masallaci muka samu liman yana sallah yi sallah tare da shi ko da kun yi sallah a gida sai ta zama to nafila a gare ku to yanzu kamar waɗannan wanda suka yi a gida ita ce za ce ita ce fadla haka wanda suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai da ce mun yi niyyar nafila eh? ita ce farilla waccan sai ta zama to nafilar to an yi wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kamar mu'az da yake sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je wajen mutanen sa ya musu ya musu sallar ya- ya ya musu limanci wacce ce farillar ta a a baki abu ne sallar isha ya take mai wacce ce wacce ce farillar shi ne suka ce wai da aka ce musu da aka ce ai fa inna halahu nafila ya ce ta biyun da yake yi ta biyun da yake yi ita ce nafila to kaga in aka ce ita ce nafila kaga masu farla sun yi iktilai da masu nafila to sai malikiya suka ce zan su fita daga wannan suka ce a'a a waccan da yake yi ta biyun da yi ita ma farilla ita ce farilla waccan da ya nafila ce aka ce wato wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nafila wanda ya shi shi kadai ita ce farilla zai tsora hannunsa a kan wato irin wannan abin nan shiwar na malamai yana da gwanin ban sha'awa yawanci za ka same su a cikin kutubu shiro shirohul hadith fiqhus sunna a ciki za ka yi ta gani irin jawab din su za ka yi ta mamaki wani lokacin haka kawo wani jawab din suka ce kai fa yi ukal da mu'am a ce wai sallar da zai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce na kira sallar da zai yi shi kadai yana da zai ce farilla bi ayyana cewa domin cewa yi fa inna ha da kuma nafila abdamir ya udu ila ma ba dan ai ya faɗa su biyu ne idan sallaitum fi rihalikum thumma ataytum al masjid fa sallu ma al imam fa innaha lakuma nafila to ai saboda bai faɗe ta ba idan sallaitu ya faɗi sallar ku a gida shi yasa to ai ya faɗa biyu to amma wannan za ka ga wannan ka'idar ta akrab mazkur saboda shi wannan al- wannan al-mazkur na biyu dinnan ne aka faɗa fa sallu ma al-imam fa innaha to sai dai kai mata tafsir kenan wal aslu aslu wal aslu adamu tafsir kaga a nan wajen sai a ce a'a ai wanda ya ambata shi ta farko da shi ta sai ibn musayyib dai fita daga cikin wannan yace wannan naka ne ki kai ma Allah wai eh ya huta aha yace falau sallah shahsun fi waqtin fil waqti wahdahu idan mutum ya salla a cikin lokaci shi kadai thumma wajada jama'atan yusalluna tilka as-salati ba'da al-waqt sai ya samu waɗansu mutane kuma suna sallar wannan sallar bayan lokaci amma bayan fitar lokaci aw salla munfaridan kharij al-waqt ko kuma ya salla shi shi kadai a wajen lokaci thumma wajada jama'atan fatatuhum tilka as-salat sannan ya samu ta jama'a su ma wannan sallar ta kuce musu fa jama'uha wa a'ada ma'ahum suka yi jam'i ga wannan sallar shi ma ya rama ta tare da su fa hallahu al'adatu ma'ahum zai rama sallar tare da su kun gane wannan matsalar mutum ne ya yi bacci bai yi sallar asuba ba da ya tashi sai ya sallar asuba ɗinsa shi shi kaɗai yana gama sallar asuba sai ya ga waɗansu makararru 'yan uwansa su kuma sun zo jam'i ma za su yi sallar asuba ya shiga yin jam'i tare da su قال المشدالي الإمام المشدالي يتي ظاهر الكتاب الجواز ظاهر مدونة يا حلتا وأردته على ابن عرفة ناكا وانا مسألة الإمام أبو عبد الله ابن عرفة فقال ظاهر الكتاب ما قلت ظاهر المدونة أبو نكفة والذي عندي أنه لا يفعل أما لي أوجنا بسيطا لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي تخصيصها بالوقت دومية عند سكي تعليل بتفرق إلا لأكا شيء يتاكي سلر دين يسامو فلل اللوكتشيني يقولون لك أنت أتاكي أنت باللوكتشي wato sun ce ta'alilin da aka ce mutum ya rama sallah don ya samu falalar lokacin yin sai a cikin jami'a cikin lokaci amma babu lokaci ka nuna kan cewa babu wannan halal al-mishdali innama allalu al-i'ada bi tahsil fadl al-jama'a sai ya ce mutum na arfa a'a wani sa suka ce arama zai samu falalar jama'a kaga in zai samu falalar jama'a ne sawa'un zai yi ta ada'an ne ko qaza'an zai zai samu falalar ko ba haka ba dalil cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka makara bai ce kowa ya je ya sallar sa sai suka haɗu suka yi jami'i to da haka dalilin da aka aka ce arama sallar da samu falalar jami'i وقد رأيت لسند التصريح بأن العيادة لتحصيل فضل الجماعة مختصة بالوقت shi kuma sanin abin da yake kenan falalar jama'ar da aka ce a mutum ya rama sallah domin ta ya keɓanta da wanda aka falalar jama'a amma da aka keɓance ta da lokacin ibada amma wani kokari ne kawai ya tara wujhar wato fuskar malamin sa ibnu arafa da kuma na'am
malikiya ba suna cewa wasu kofin wasu kuma banda asuba da magarma
eh abin da ya sa saboda su sun ɗauka ta biyu muke nafila da kuma ba a nafila bayan sallar asuba kuma ba a yin ba a yin wuturi biyu a dare in mutum ya rama magariba ya yi wuturi biyu a dare ko ba haka ba a rana a yini ya yi wuturi biyu a yini shi sa suka ce ba zai rama ba zai ba zai sake rama jama'a ba bayan sallar asuba da bayan sallar magriba to na za ku juya to بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن والاه نعم.
من الأداء واجب وما أمر ومنه ما فيه الجواب حصل يجي من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد صنع. daga cikin al'ada akwai ada'in da yake wajibi wato ada yana da hali uku akwai halin wajabci yayin da kamar aka samu sababin ibada da sharaɗinta to dole ne a yi wa ma muni akwai ada'in da yake an hana shi shine kamar lokacin da aka hana yin ibada kamar mai haila inda ada'un sallah haramun ne a gari an hana an hana ta ada'un ga sababin ga sharaɗin amma an samu mani shine aka samu sabab da sharad kuma aka samu mani to al'ada sai ya zama tumumlu wa minhu ma fihi al-jawaz qad suni daga cikin al'ada akwai wanda yake an ji halacci a kansa wato akwai wanda yake jari wanda ake masa ruksa ya bar ibada amma sai ya yi kaga wannan a haƙƙinsa yin ibadar ba wajibi bane amma in yayi ta wadatar masa zai zama to kan cewa to kaga anan wajen al'ada ya zama to mubah ya zama to jari na'am yana nufin cewa shi al'ada wato yin ibada a lokacinta yana da hali guda uku hali na farko ya zamanto wajibi kamar yin sallah a lokacinta ga wanda babu wani mani'i abinda zai hana shi yin sallah to riskar wannan wato riskar irin wannan a ibadar bayan fitar lokacinta babu wani iskali a kan cewa wannan kaba'i ko ba haka ba tunda yin ibadar a lokacin wajibi saboda haka idan mutum bai yi shi a wannan lokacin ba in ya yi shi bayan lokacin ya zama to ba wannan babu iskali a kan na'am na'am asaniya ya zama to mamnu'an an hana shi an hana yin ibada a da din mamnu ka so mil haɗi kamar azumin mai haila to shi ma ana ana ambatan wato riskarsa bayan ya kubce bayan wato mutum bai yi shi ba ka ba saboda haka a kun haka aka ambace shi ma balul haɗin taqdi sawm wala taqdi salat kaga sai suka kira shi taqdi ko saboda haka kaga wannan ma kaza ne saboda haka hatta lokacin da al'ada ya zama to mamno idan aka yi shi bayan wannan ya zama to kaza na'am wakila an ce a ce masa kaza majaz amma hakikatan ba majaz bane lokacin ne ya zama ada domin wajabci bai gabace shi ba balanta za ka ce yana ramawa don lokacin da a lokacin da take a lokacin da take al'ada za a ce azumi ya wajaba a kanta ko kuma a ce ya wajaba amma wani mani ya hana wujub to da in kace bai waje in kace bai waje ba akan ka ba to kaga ba za ba za a rama ba to da lokacin da take yi bayan sarki yana wato a da lokacin da take shine a da ba a ba ba na'am duk wannan ai wannan duk abin da muke duk abin da yake da alaka da a da yana da alaka da shi lokacin da shi lokacin ne amma abin da yasa aka kira shi a haƙƙin ta kan cewar a lokacin saboda mani ya zo ya hana wajabci na'am mhm dole a kira shi ramuwa shine wannan shine aslam da kira shi ramuwa kaga hatta ma ka bashi ma ya zama to wajibi muwassa sai duk lokacin sa gina man ramawa a cikin shekara kuma a cikin rayuwa kaga wannan ya ta'atta zai iya yiwuwa amma an kace a da musamman shi ramadan tunda yana da lokaci muhaddad kaga sai ya zama to kan cewa wannan ya ta'atta ya tasawuru kaba'i take yi eh wannan shine kauli na biyu shine kauli na biyu shine kauli na biyu yani akwai salasatu aqwal alqawl alawwal yace qada'i qawlan wahidan alqawl athani yace qada'ni amma majazi ba qada na hakika ba saboda wajibci bai gabace shi ba يبقى على القول الثالث أه.
وقيل قضاء حقيقة وقولي نبيكم يجي قضاء حقيقة عفوا وانا شيني قولي وان شان اشي وتسمية وتسمية تداركه قضاء wannan baya daga cikin al'akwal din kauli biyu ne qila majazun li annahu lam yataqaddam lahu wujub wa qila qada'un haqiqatan aka ce kuma qada'i ne haqiqa na'am bidan ala anna al-qada'a a bisa ka'idar da take cewa shi ramuwa sababin wajabci in ya kullu to shi kenan wannan ya zama to a ramuwa za ta iya samuwa ba sai wajabcin ya samu ba ku fahimci abu sababin wujo in ya samu to zai iya za a iya samun kaza ko da wujo ɗin hadi ba wajabcin ne ya samu ba sababin menene sababin wajibcin azumin watan ramadan zuwan wata kamar shahida minkum shahar ta samu an samu sababin tunda ku an samu sababin idan wani mani'i ya zo da ya hana aiwatar da ibadar to abin da zai biyo baya zai zama to kamar ko da mani'i ya hana shi ko da wani abu ya hana wa ya hana shi kamar yadda bayanin sa zai zo insha Allah zai bayanin wannan الثالثة نأكو hali na hali na uku na al'ada shine ya zamanto jadi wato ya zamanto mubahi kamar matafiyi ya cika azumi ko yanzu wannan ai yana wajaba mai matafiyi ya azumi bai wajaba a gare shi ba amma idan yayi azumin ya wadatar da shi ko bai wadatar ba saboda haka al'ada haƙƙinsa wajibi ne ko mubahi مباح to ambaton riskar a- ta- wato sunan riskar da wannan ada'i din da ba a yi ba shi ma ana ce masa qada amma an ce majaz ne na ba amma an ce qada ne majazan saboda duba ya zuwa ga ba da zaɓi a cikin wajab a cikin lokacin wajabci sai a ce to wannan da aka ce masa muqaba ai ba kaza ne hakikatan ba tunda kaza hakikatan yana da rataya ne yana da alaƙa ne da wajabci to wannan ku an ba shi zaɓi tunda an ba shi zaɓi babu wajabci kuma wa- ƙauli na biyu kuma ya ce a'a kaza ne hakikatan na'am saboda duba da wato kulluwar sababin wajabci saboda shigar watan ramadan kamar shahida minkum shahr ko da duk da ya is- tare da cewar wato uzurin tafiya wanda ke hana azumi a cikin watan ramadan ya hana yin azumi saboda haka tunda dai an samu sababin ruju saboda haka abin da zai biyo baya zai zama to kaba'an ne hakikatan kamar na halin alhali na'am ban sani ba akwai far'i akan wannan matsalar na'am a saboda me Hmm? saboda me Eh, saboda me eh saboda oke tunda an ce lokacin sa saboda maslahatin bil waqt da maslaha a cikin lokacin to ai ta alwajen ta lokacin ta shine lokacin ramuwa shine ramadan din mu ta bashi da uzuri eh na'am Biliyanta tsarin tana da alaƙa da azumi ne, amma a gare ne. Kau da aka da mai azumi da mara azumi duk zai iya samun falalarta. Kuma falalarta tana tana da alaƙa da mai sallah ne kawai. Eh? A'a, ba ta da alaƙa da mai azumi, da lokacin ba a lokacin azumi ba ne. Da raunin lantar ƙasar ba a lokacin azumi ba ne. Ai, ka gona rahamar Allah ce. Da ya sanya lantar ƙasar ɗin ta zama tunan da ta don haka hatta wanda take da uzuri na ba za ta yi azumi ba za ta iya zikar wannan falalar inda an ce falalar tana da alaka da da ranar ne to kaga mai azumi wanda aka ce kada ta yi azumi ko matafiyi kaga duk ya rasa amma kaga sai aka sa ta da daddare inda ko kai matafiyi ne za ka iya samun falala domin ko kai matafiyi ne za ka iya nafila a kan abin hawa za ka iya zikiri za ka iya addu'a eh amma za ka iya zikiri za ka iya addu'a Ah, eh Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nuna min lailatul qadr me zan ce ai ce mata kin sallah ba sai ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni na'am
واشترع العذاب والقضاء وربما يبتدئ العذاب انتهى وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا عيادة وال- والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة نعم واجتمع ال- واجتمع الأداء والقضاء الأداء da القضاء a a sun haɗu a cikin waɗansu ayyukan ibada wato akwai ibada da za a iya sifanta ta da al'ada ko za a iya sifanta ta da alƙaba wa rubbama yanfaridul ada'u wani lokaci kuma al'ada zai kaɗaita wato al'ibada za a sifanta ta da ada da zai yi a sifanta ta da alƙaba ba wantafa ya fi nafi da al'ada da alƙaba sun tashi babu su a cikin nafila wato ba a sifanta nafila da al'ada ko alƙaba saboda haka inda aka ce mutum ma ya rama ba ta fuskar ramuwar da ake magana da ita ake magana a kanta bane na aiwatar da ibada a cikin lokacin na'am
يعني ان من العبادات wato daga cikin ibadoji لا يوصف بالعذاب والقضاء akwai wanda ake sifanta shi da cewar tana da ada'i kuma tana da qaba'i tare kamar salawatu khams sallolin nan guda biyar zai a idan mutum ya yi su a lokacin su ada'an in kuma lokacin su ya fita ya yi su qaba'i daga cikin ibada to daga cikin ayyukan ibada akwai wanda yake shi kawai ada'i yake musu ala ada'i ne yake rafiya da su yake da alaka da su wala yaqdi wala wala yuqda to gomin ha ma ya kasu bil ada wala yuqda haka ya kamata ko amma nan sai yace wala yaqdi sai dai in za a yi tawili wala yaqdi wala yuqda ne ko amma a cikin nusar nan sai yace wala yaqdi نعم أه.
الجمعة كالجمعة كما صلى الجمعة فإنها لا تقضى إلا ظهرا إلا ظهرا ba a sama ta sai dai a zahar ko yanzu aka riga an mutum ya zo bai samu sallar juma'a ba zai ce zai rama juma'a ya ce nawai tuka za a juma'a sai dai ya sallah a zahar to kaga kenan la wannan juma'a la tusafu illa bil ada ba a rama juma'a
ومنها ما لا يوصف بقضاء ولا أداء مطلق منها daga ciki akwai wanda yake ba a sifanta shi da da qaba'i wala ada'in kamar nafila mutlaqa da- a- kamuta- ka- ka- kamar a, nafilfili waɗanda suke mutlaqa nan ya ƙayyade shi Um, amma ƙayyade wanda ya yi shi ne don ya nuna cewa nafilar da take da lokaci ita za a iya a baɗinta ko nafilar da take da lokaci kamar wacce kenan kamar raka'ata alfajr raka'ata alfajr ana rama su a ta amalikiya duk da ke kun ga a a baitin da yi ishara ba ga wannan kaidi inda cewa ya yi kan nafi wanta fa ya fi nafi kamata ya yi ya nuna cewa nafilar nafilar ba ta da lokaci ya yi itlaki na'am wal ibad na'am
والتفايات النفس والعبادة تستمرها لخارج الإعادة بالحب والفرصة حقوق الغيرة إلى سهولة العلم الأولى na'am ya ce wanta fayafin nafi wal ibada takriruha law kharijan i'ada ita kuma ibada takriruha maimaita ta law kharijan koda a wajen lokaci ne i'ada ana cewa wannan i'ada ba qaba ake ce mata. In mutum ya rama ya sake yin ibada ya maimaita ta kaga waccan tadaru waccan an yi maganar tadaru ko wannan ku ana maganar takrir takrir ya nuna kan cewa abin yana nan amma a sake maimaita shi to sake maimaita ibada ba ka ba abin i'ada ne na'am
يعني أن تفعل العبادة Ah, afwan ya akwai ƙari a cikin baitin lil uzri saboda uzri saboda uzri na'am يعني أن تفعل العبادة yana nufin cewa aiwatar da aikata ibada مرة أخرى wata marra sake والإعادة maimaita ta kenan huwal i'adatu shine maimaita shine ranko shine maimaitawa i'ada fil istilah ko والإعادة.
a cikin istilahi
سواء أعيدت بالوقت أم لا daidai ne ko an rama ta a lokacin ko a ko an maimaita ta a cikin lokacin ko a wajen lokacin shi yasa yace lau kharija ya kawo lau domin ya nuna kan cewar wato a a akwai mubalaga a ciki na'am وسواء أعيدت بقلل أو بفضل قضاء الجماعة bi talabi fadli sawa'un haka zalika ko da an maimaita ta saboda wani ɗan tawaya da ta samu ko kuma domin neman falalar wato yin jama'a falalar jama'a
وقوله kamata ya yi a nan wajen ayyace awo idan li talabi fadli tunda ba ana maganar sallah ne kadai ba na'am وقوله بعذر fadin sa da yace lil udri يعني أن التكرار yana nufin cewa shi takrar maimaita ibada لا بد أن يكون بعذر labudda ya kasance domin wani uzuri خلل فيها saboda wani halal saboda wani tawaya a cikin ibadar أو تحصيل المهم ko kuma ne ko kuma samar da abin abin da yake falala samun samun abin da yake falala
والإعادة لغة don haka a- shi ko al'i'ada wannan shine al'i'ada fil istila amma fil lugha kuwa هي فعل الشيء ثانيا shine aikata abu saniyan ana wato marra ta biyu وإن توبة توبة shine daga ciki akwai faɗin tauba
من القد- من القد- من القدرات التي بيض.
بيض min al hadarat al bidu يجلسها na إذا نفضت مفروض
law tu'iduha min al khafirat al bid wadda jal ah, wadda jalisuha wato min al khafirat ita wannan yarinyar da yake yaro tana daga cikin irin masu kunya din nan albir masu kyalli masu hasken fata wadda jalisuha mai zama tare da ita yana buri idan man qabat wa huduthatun idan wani idan wani wato a wa- a- idan wani zance nata ya kare law tu'iduha idan ma ta raina ba ya sani kai shi komai zai ke ita fata eh na'am ai doguwar hira mm. na'am kaga yace law tu'iduha shine ma'anar i'ada ai fi'l shay thaniya
يعني تحدث بها مرة يعني تحدث بها تحدث بها مرة أخرى وتحكي ميمي تاما وتمرة نعم وفرصة الأخذ والمرار آه متاع أنا في متاشي إن شاء الله وأنا من جمع ده الأداء duk wannan darasin da muka yi yau akan al'ada ne darasi na yau na nawa muka yi yau na sha biyu ko saboda haka za mu tashi nan gaba na sha uku kenan ranar asabar kenan insha Allah Allah ya kai mu ana asabar sai mu yi wannan عليكم السلام نعم وبدأ بعلمه ما أنزل الله عليه وسلم نعم وبدأ وأنا أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمسكون فلسفة كنت ملسكة في علم الكلفة ونسي المسكة يمسكون
eh wannan ai shi ta ya ce wannan to shine ai kaga wanda yake ra wanda yake wannan salar a da a yi ba ka ba yake ba duk da cewa lokacin ta ya ya wuce amma ka san kuma a wata riwayar ya ce la fa ba alaha illa zalik ba ta da ramuwa sai wannan la fa ba alaha illa zalik ba ta da ramuwa sai wannan saboda haka sai har sai abin da aka ce ya yana a da saboda uzuri ne uzuri ne ya sa ya bari saboda haka wannan al'akansa lokaci ne shi ne yake aiki a lokacin da yake fara aiki saboda haka ka ga tsaba inda aka faɗe shi a nan wajen sai haƙiƙi wannan kaji shi ne tijawo majazi da fi haƙiƙa ba ba tsaba yake domin abin da ya wajen abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi sababin wujud ne ba wujud ba da wajen sai a haƙiƙa da ya wajen da shi ma ko an mutane sai dai sababin wujud ne ya yi da kaji a kan to da kaga ya ko ba shi ma kamar khilafin mu na hayy al-hadi mai haila kaga ita mai haila a lokacin da ba ta yi azumi ba a lokacin da ba ta yi azumi ba ba wajen cin yamma wajen cin bai haukan ta inda da ta yi azumi ma a lokacin ta saba maka ne amma sababin wujud ya haukan to da haka da aka ce ta rama ramuwar kaga ya zama to wajen sai dai idan muka ce tun da wajabci bai wajabci bai rafe da ita sababin rubutu inda wajabci ne ya rafe da ita shi za a ce za ta rana hakika na'am game da masallin yau na'am wanda aka yi bayani ta fara sallah wanka a ɗaya mm,
lokaci ya kira ba eh, ko zai zafi a ɗaya tana cikin da sallah ba mu ba mu wani a cikin sallah babu gana a cikin sallah to za ta rama wani sallah ko a shi ne ai muka ce bina'an akan cewar a shi a wato sallah kullum ce ba za ta rama wannan sallah ba ta yi sallah bina akan cewar sallah kuma kulliya ce akan akan kaulin sunun wani sashin zai iya zamantowa a da wani sashin zai iya zamantowa kaza sai ta rama wannan sallah sai ta rama wannan sallah alaikum salam nafila mutlaka eh eh saboda wato nafila da shi yasa ai suke nafila mutlaka wanda ba su da lokaci nafila wanda ba su da lokaci a wajen malikiya ka san nafila mai lokaci a wajen su guda abin nan da da wuturi da salatul idain da kuma da fatayin to waɗannan a ba a rama a wannan ana rama ana iya rama ana iya rama amma a ko da yake al'idai ba za a iya ce musu suna cikin waɗannan mutum da su suna kiran su sunna mu akala saboda yin su a cikin jami amma kamar ka garka kai fajar ana rama a wajen mai amma duk sauran nafila ba a rama su kuma kuma yake wajen jimfo sai dai alhanabila suna cewa a sunanin ramadi ana rama su saboda tabbatar da daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha da ta yi sallah raka abin bayan sallar la'asar ta ce wace wannan sallah ce ta ce a raka abin da nake bayan sallar azhar ne baki su zo suka shigar ta da ban yi ba shi ne take yi kaga akan wannan to ita wannan sallar a kaga ba a wajen malikiya sallolin da ake yi bayan sallah da kafin sallolin farilla su wannan nawafil mutlaq ne ba ma sa kayyade su sun ce kamar tsakanin bayan sallah kafin sallah azhar mutum ya iya yadda zai yi nafila bayan sallah azhar ya iya yadda zai yi nafila amma sauran alhanabila da shafi'iyya sun ce akwai al-sunnul rawatib wanda kowace sallah ta farilla ta da ta shi wanda abu sai zuwa hadisin ummu habiba arba'a ko ita raka'a ko ita kuma azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha da raka'a sai to kaga su a waɗannan bisa siyasan da wannan hadisin na aisha za a iya rama su to da kaga kenan ya zama cewar ta daga cikin jumlar nawafil da suke al'ada da al'aba zai iya rataya su shi yasa din ai kaga su kansu a cikin sharhin suka ce al-nawafil mutlaqa nafila wanda yake aka sake ta ba ba a kayyade ta ba ma'anar taqyid a kayyade ta ko da lokaci ko da sifa kamar wutiri an kayyade shi kamar raka fil fajr an kayyade shi da lokaci wa haka na alaikum salam sallar al'asar ɗin a da an ya yi nan ko wato mai jarabawa kamar lokacin sallar mai jarabawa ne kamar ya zaza akan mai bacci mai bacci na ya zo akan rufi a anful kalam saboda babu taklifi mai jarabawa ne ya sa an ce sa a ce masa rufi a anful rufi a anful kalam ba za a yi kiyasar sa a kai ba yawanci ne abin da na kan ce ma yawanci irin wannan abin da ya kam na farko dai tukuna kamata ya yi a rinka nusantar da hukumomin jami'a a kan irin wannan yan msa zai kamata su tashi haika an yi irin wannan a cikin an yi irin wannan a cikin kan tebo yi tambayi a kan cewa saboda lokacin sallah musamman a lokacin da zai zama kamar irin yanzu wanda biyar da rabi magarba ta gusu ta ga an shiga cikin lokacin lalura ya nusantar da hukumar jami'a da kwata a rinka wannan ba to amma kuma kamar idan zai iya yiwuwa ya zama cewar mutum ya dan jinkirta shigar don ya sallar la'asar a farkon lokacinta sai ya yi ko kuma jam'i tsakanin azahar da la'asar wannan ma gaskiya wani lokaci na kan yi ma wadanda suka kama da wani tunda bata zama to al'ada ba kuma wannan abu ne wata wata hala ce istisnaiya zarf ne kuma tunda Abdullahi dan Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bin jami'in azhar da la'asar a madina ba tare da ruwa ba ba tare da tsoro ba ya ce da aka tambaye shi me yasa ya ce arada Allah ya furija ummata yana so kada ya takura ma al'umma kada kuma su shiga cikin matsi to kaga wannan irin wannan halin matsin to shine wanda yake zai kawo sauki al'amru idza baqa tasa a cikin irin wannan halin idan aka ce sallah azhar sai sallar la'asar idan sai su shiga cikin jarabawa to sai dai in kamar ranar juma'a ce a bisa kauli da kan cewar juma'a tana ɗaukar hukuncin azahar in suka yi sallar azahar za su iya jinki tare da la'asar in suka yi sallar juma'a amma alal kaul da kan cewa sallar juma'a daban ce ba za a ba ta wannan uzurin ba kamar da ke fitowar shekh a shekh al-usaini ba a jami tsakanin sallar azahar sallar juma'a da sallar la'asar kuma wannan fatawar mali da shafi'iyya ce amma mun ce ai shekh a lokacin da muke jami lokacin da aka yi ruwan nan da muke zai mai tsakanin azahar da asar mun yi ta'aro da wannan matsalar sai ta na biyun aka ce mu yi musu kiri ko amma ba wai dan babu ni ni ina da ra'ayin gaskiya kan cewa sallar azhar tana ɗaukar hukuncin sallar juma'a da haka za a iya yin jami'i tsakanin salloli kuma kowanne din ma mun ce kauli ne a cikin mazhabar shafi'i kan cewa za a iya jami'i tsakanin juma'a da sallar la'asar sai za su yin jim sai dai kuma kada su jam kada su yi ta cikin jama'a musamman ranar juma'a ne yanzu ranar juma'a bayan an yi sallar juma'a sai aka kawai talibai sun yi dandazo suna sallah sun tashi da sallar kaga sai a ce yan tawaye ne wanda wani sabon boko haram sun ne na mara shi na sai kawai sallah a cikin wata yi wannan shine mu abin da muke fatawa da shi malam shi shine masabar bukhari masabar bukhari kenan kuma ita ce riwayar abdullahi bin nafi daga malik fasirin tuhurin wanda ya rasa abin alwala kuma da abin taimaka sai ya sallah kamar haka dalilinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai su je su nemo abun wuyan Aisha sai lokacin sallah yayi ba su da ruwa kuma lokacin ba saukar da har sallah ba saukar da kai ba ba sai suka sallar su har da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tara an saukar da ayat kai saboda haka wanda yake bai samu wanda yake ba shi da ruwa ko ba shi da abin da zai taimama da shi to tamkar wanda yake ba shi da ruwa ne ko ba a saukar da ayat taimama ba tafsirin sallah kamar haka shine shine fikihun bukhari eh idan mutum wanda ya sallah ba tare da alwala ba da gangan to amma wannan da gangan yayi da uzuri ne da uzuri ne a'a da gangan ka san baka da alwala mutum ya je ya sallah haka kamar idan boka ya gaya mutum to akwai wata bukata akwai akwai lakani idan mutum ya yi wannan wannan shi ne shi ne zai kafar ta kamar yadda irin da malaman malikiya eh ai da ma haka nake ayi da gangan a yanzu wanda boka ya bashi lakani ba amidan bane na na muzayyar a ai lokacinsa daga ya tashi daga bacci a in ya tashi daga bacci in ya jinkiri duk jinkirin da ya yi a in ya jinkiri har lokacin har ya zama cewa lokacin da zai cika sabubba na yin alwala da tanadin wajen alwala da sa kayan da fuskan da rafiya ya jinkirta wannan duk jinkirin da ya yi ya zama ya shigar da ita da ribar ya zama ya shigar da ita cikin lokacin sama ya lokacin da tashi da kuma ai fikihun wato wannan hadisin bilal din akwai fikihu da yawa a cikin lokacin da suke bacci din nan lokacin da suke bacci a kaga da suka tashi ko da saboda kiran sallah ko lokacin da suka tashi daga bacci suka yi alwala ko na'am da suka yi alwala sun bar wannan wadin ya rikin bilal da suke bacci kaga da suka tashi a da abin da suka shagalta da shi na maslahar sallah ne na maslahar sallah ne kamar abin da za a iya kawowa shine ai ba su aukar da sallar a lokacin suna suna yin alwala sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce su bar wannan wadi wannan wadi ne wanda shi dan ya halarci ne kuma a wajen har sai ya ce su bar wajen amma wannan ma yana da alaka da maslahar sallah da barin waje da ya zama cewar a a an yi shaida da da shaitan a wajen yake da kuma tasirinsa a wajen wanda ya tasiri a kan bilal kaga da ya ce hadara na ba yana nufin haddashi ba sallallahu alaihi wasallam ya halarci su ai ya halarci wanda ya sa su gadi wanda ya sa shi gadi tunda ai ka san haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka shi dan ya yi ma bilal to kaga wannan yana da alaka da maslahar sallah haka idan mutum ya tashi daga sallah daga bacci sai ya shagaltu da wani abu wanda yake ba na maslahar sallah ba to wannan zai zama ya jinkirta a da amma ba za a ce dai sallar sai ka ba zai yi ba saboda sha'anin duniya ba abin duba ba ne amma dai ya zama zai iya laifi zai rasa da shi inda yana cikin a lokacin da ya riga ya zama to masa wajibin mu bayyana sallah ba zama to wajibin mu wasa a zama to wajiba mu bayyana yanzu kawai mutum ya tashi daga bacci sai mutum ya yi ya makara bai samu sallar asuba ba sai da rana ta fito bai tashi sai ce ya ci abinci ya ci abinci in ya ci abinci sannan ya sallah ko kuma dama yana da niyyar tafiya daga ya idan da sallah ya kama tsinka kayansa da shirya akwatin sa kafin ya sallah inda daga ya sallah zai fita kaga wannan ya shigalta da aiki wanda yake ba don maslaha ba shi da alaka da maslahar sallah don haka ya jinkirta alwajibul mubayyan eh idan mace take bacci zuciyarsa ba ta bacci idan ne sun yi bacci idan sun yi bacci bacci ne haka nuna a farke yake ba sai dai ya san duk abin da yake faruwa ma'ana kamar a farke yake wanda yake abin da yake abin da yake zuwa masa na wahayi ba zai gafar da gare shi ba amma sauran shu'ur ɗinsa na kamar fitowar rana da sauransu wannan duk abu ne wanda yake mai bacci baya sanin su ido ne yake ganin shi saboda haka idon sa yayi bacci na'am na'am wai za ta samu kamar su kiyamu ramadan a azumi ramuwa dai amma kiyamu ramadan ai ya ke banta da ramadan karatun alkur'ani in za abin da ke cikin ibadar ai ibada ce cikin ibada za ta samu wannan labar eh wannan ninkin da ake mai azumi cewar a ibadar da yake sadakar da yake yi yayin da yake ramadan da zikirin da yake yayin da yake ramadan da sallar da yake yi da karatun alkur'ani da yake duk za ta samu eh na'am in dai ramon azumin ramadan ne ba ba ai da suke ramon azumin ramadan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد